الفرد والجماعة بناء الأسرة واستقامتها على الحق والله جل جلاله بحكمته جعلها الماء الكريم الذي هياه للبشر من ذكر وأنثى يستقر فيه ويسكن إليه قال الله جل جلاله ممتنا على عباده ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نعم لنسكن إليها ولم يقل لنسكن معها مما يؤكد معنى الاستقرار في السلوك ومعنى الهدوء في الشعور ويحقق الراحة والطمانينة بأسمى معانيهما فكل من الزوجين يجد في صاحبه الهدوء عند القلق والبشاشة عند الضيق عباد الله إن أساس العلاقة الزوجية الصحبة والاقتران القائمان والأنس والتآلف وإن هذه العلاقة أميقة الجذور بعيدة الآماد هذه العلاقة أشبه ما تكون صلة للمرء في نفسه بين ذلك كتاب ربنا قول الله جل وعلا هن لباس لكم وأنتم لباس لهن فضلا عما تهيئه هذه العلاقة الزوجية من تربية البنين والبنات وكفالة النشء التي لا تكون إلا في ظل أمومة حانية وأبوة كادحة وأي بيئة أزكى من هذا الجو الأسري الكريم عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى فيما تقومون به من علاقة بينكم وبين أزواجكم فإن الله تبارك وتعالى أمركم بتقواه في ذلك عباد الله إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي تعالى يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالكفرة والمشركين والملحدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه وآله إلى يوم الدين عباد الله اعلموا أن العلاقة بين الزوجين ليست علاقة دنيوية مادية ولا شهوانية بهيمية ولكنها علاقة روحية كريمة وحينما تصح هذه العلاقة وتصدق هذه الصلة تمتد إلى الحياة الآخرة بعد الموت قال الله جل جلاله جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صدرتم فنعم أقب الدار جعلنا الله تعالى من أهل الجنة وعان الله تبارك وتعالى على القيام بما أوجب علينا من حقوق بيننا وبين أزواجنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أموى مسلمين مجد أوران الله سبحانه وتعالى cikin dukkanin al'amuran mu gaba daya mu girmama sha'anin Allah subhanahu wataala wanda ya halicce mu mu kiyaye addininmu mu kiyaye amanoninmu da Allah subhanahu wataala ya dora mu mu tashi da nauyin da Allah subhanahu wataala ya dora mana game da kanmu game da iyalanmu kuma mu yi sasanci tsakaninmu duk lokacin da wani abu ya shiga tsakaninmu mara dadi rishin fahimta wani abu na rishin gane ma juna rikici rigima hayaniya ta faru tsakaninmu dama zo mu zamna zo mu saba ne in dai ana tare to dole sai an saba kamar yadda kullun tare ake tsakanin harshe da haƙori amma wani lokaci haƙori yana taushe harshe to haka rayuwa take in dai ana tare to sai an samu mai sai an samu hatsariya sai an samu rishin fahimtar juna sai shedan ya zo ya shiga tsakaninmu to duk lokacin da shedan ya shiga tsakaninmu mu yi ƙoƙari mu zaki hin ƙarhin shedan mu taushe shi mu danne shi a lokacin nan ne muka nuna mai mu makiyan shi ne amma lokacin da na ji haushin abin da ka bada na rike na ki sakin shi to yana nuna cewa lalle ina son shaidan ina goyon bayan shaidan ina kamna abin da shaidan yake yi saboda haka ubangiji Allah ta'ala ya ce mun fattaqullaha wa aslihu zata bainakum ku ji tsoron Allah ku bi dokan Allah ku sasanta abin da yake shiga tsakaninku sulhu ake yi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum kuma Allah ya ce wa sulhu khair sulhu shine mafi alheri daga zama cikin gaba daga zama cikin hayaniya da hatsaniya da rishin fahimtar juna Allah ya samu dace saboda haka da yawa daga cikin mutane yana neman jin daɗin rayuwa yana neman farin ciki da yawa daga cikin mutane suna neman ina za su samu hutawa ga rayuwarsu da yawa daga cikin mutane suna shelan zaman lafiya a cikin ransu da kwanciyar hankali kamar yadda da yawa daga cikin mutane suke kokari suke shan wahala a wurin yin nisa daga duk abin da zai kawo masu wahala zai kawo masu fargaba zai tado masu damuwa musamman ma a cikin gidaje musamman ma a cikin rayuwa ta iyali to da yawa daga cikin mutane suna neman yadda za su rayuwa ta aure cikin farin ciki da kwanciyar hankali da zaman lafiya da biyayya da kyautatawa to amma mu sani cewa dukkan waɗannan abubuwa ba za su taɓa samuwa a cikin rayuwa ta auratayya ba a cikin rayuwa ta zamantakewa ba sai da imani da Allah subhanahu wataala sai mun inganta imaninmu da Allah madaukakin sarki sa'annan za mu samun waɗannan abubuwa da muke nema mu rayu da mu da matanmu a cikin gidajenmu sai da dogaro da Allah subhanahu wata'ala cikakken dogaro da Allah sai da mai da al'amurra zuwa ga Allah subhanahu wata'ala baki ɗaya sai da yin riko da abinda ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya je mana na sunnonin shi da abinda Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana na sabubba waɗanda su ne sabubban da in mun bi su to za mu samu tsira za mu samu banci hankali za mu samu cin nasara a cikin rayuwarmu idan mun yi waɗannan abubuwa to za mu samu haka a cikin rayuwa mu sani cewa na daga mafi girma abin da yake kawo tasiri a cikin wannan akan mutum ɗaya ko kuma al'umma gaba ɗaya shine gina al'umma ginin da shari'a ta ce a gina ta akan wannan ginin da daidaituwan ainihi iyali a bisa gaskiya wadda Allah ta'ala ya aiko ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ita a haka ne kadai za mu samun ingantacciyar rayuwa domin Allah mai girma da ɗaukaka da hikimarsa ya sa iyali su ne matattara mai daraja wadda Allah ta'ala ya shirya ta ga ɗan adam namiji da mace wanda za su samun natsuwa da kwanciyar hankali zuwa ga wannan kamar yadda Allah ya faɗa yana gaya mana irin baiwa da ainihi kyauta da yi mamu Allah ya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja yana daga cikin alamomin kudirin Allah alamomin da suke nuna samuwa Allah subhanahu wataala Allah ya sanya maku matanku daga kanku ma'ana bai sanya maku matanku daga wasunku ba wasunmu akwai mala'iku akwai aljannu akwai dabbobi akwai ƙwari amma duka Allah ta'ala bai sanya mamu matanmu a cikinsu ba sai Allah ya sanya mamu matanmu daga cikinmu ne daga irinmu ne bambancinmu da mata wasu abubuwa ne kawai su maza ne mu mata amma kusan da halittar mai daidaici waɗansu abubuwa ne kaɗan Allah ta'ala ya bambanta tsakaninmu to wannan yana daga cikin alamar ikon Allah subhanahu wataala alamar da kullum in ka kalle ta za ta kara ma imani da Allah subhanahu wataala kuma Allah ta'ala sai ya ce Allah ya yi maku haka ne saboda ku samu natsuwa zuwa gare su babu wanda zai kwantar ma da hankali kama ainihi mace wadda take irin halittarka amma da mace ce ba irin halittarka ba ba yadda za a yi ta samu maka kwanci hankali ba yadda za a yi ta samu ma farin ciki da natsuwa a cikin rayuwa da za ka auri dabba kamar yadda wasu mutane suna mu'amala da dabbobi amma wannan mu'amalar da suke ta biyan bukata da dabbobi ba ta sanya masu farin ciki ba ba ta sanya masu kwanciyar hankali ba babu abin da zai sama farin ciki da kwanciyar hankali sai dai ka dawo ka yi mu'amala ta auratayya wadda Allah da manzon shi suka halatta maka kai sa'an nan za ka samu farin ciki ka samu walwala ka samu natsuwa a cikin rayuwarka to wannan yana daga cikin alamar iko na Allah subhanahu wataala Allah ya ce domin ku samu natsuwa zuwa gare su kuma sai Allah ta'ala ya ce Allah ya sanya kauna da tausayi a tsakaninku rayuwa aure an kulla ta ne akan me akan kauna soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa tazawwajul waduda ku auri mata waɗanda suke masu yawan kauna gare ku ka auri macen da kake so macen da take son ka kuma Allah ta'ala ya sanya tausayi ka tausaya ma matarka ita ma ta tausaya maka kowa ya tausaya ma kowa kuma kowa ya san kowa yana yi ne saboda Allah subhanahu wataala ya dora mashi duk lokacin da zaka kyautata ma iyalinka kyautatawa karama ce ko mai girma kasancewa ibada ne nauyi ne da Allah ta'ala ya dora maka in ka yi don Allah za ka samu lada sai in ba ka yi don Allah ba ne Allah zai hana ka lada kenan ibada ce duk lokacin da za ka kyautata ma iyalinka kasancewa ibada ce kake da Allah ya dora maka haka ita ma mace duk lokacin da za ta kyautata ma mijinta ta sani cewa ibada ce take wadda za ta samu lada ba bauta bace ba wahala bane ba aikin banza take ba haka nan kai ma ba wahala kake kana aikin banza ba dukkan mu mun haɗu ne domin mu bauta ma Allah subhanahu wataala ta hanyar rayuwa ta auratayya to in mun san ibada ne kaga ba za mu yi wasa da wannan ibadan ba ba daidai bane kana da hali kana da dama kana da ikon da zaka kyautata ma iyali ka yi sallah ka cutata ma iyalinka ya kai ka samu daman yin sallah wa ya ce ka yi sallah Allah ya ce ka yi sallah wa ya ce ka kyautata ma iyali Allah ya ce ka kyautata musu to dan me zaka bambantawa kana da hali kana da dama kana da iko kana da wadata wanda zaka kyautata ma iyali amma ba zaka kyautata musu ba sai ka cuta musu ka kuntata musu ka bar su cikin tagayyara cikin wahala mutun ya kai ya bar iyalin shi suke makansu komi dan Allah ba ka jin nauyi ina suke samun kudin da suke makansu komi din nan ba ka jin kunya ba ka jin nauyi ba ka tunanin ranar da Allah subhanahu wataala zai tambaye ka ina iyalinka suka samu kudin da suke sai makansu turare da mai da takalma ina iyalinka suka samu kudin da suke sa a masu kitso duk lokaci bayan lokaci ina iyalinka suka samu kudin da suke bada a kumsa musu lalle kai ba ka jin tsoron ranar da Allah ta'ala zai tsaida ka ya aka yi baka musu ba kamar su suna yi ma kansu a ina suka samu kana da amsar da zaka ba Allah subhanahu wataala ko da hanya ta halal suka samu Allah sai ya tambaye ka ba na dora maka nauyin su ba ba na ce duk waɗannan abubuwa ka yi musu ba me yasa baka musu ba wannan tambaya ce da duk wani mai iyali ya jira ta in kana yi to ka tuba ka bari tun gabanin ka yi tsaye gaban Allah subhanahu wataala Allah ya maka wannan tambaya to ka gyara halinka ka gyara ɗabi'arka haka ita ma mace duk wani nauyi da Allah subhanahu wataala ya dora mata bata yi ba sai Allah ta'ala ya tsayar da ita gaban shi ya gaya mata cewa me yasa waɗannan abubuwa da na dora maki akan mijinki baki tashi da su ba da haka rayuwa ce da aka kulla ta tsakaninmu ta tausayi mu tausaya ma junanmu Allah ta'ala ya ce lalle a cikin wannan akwai alamomin kudura ta Allah subhanahu wata'ala ga mutane waɗanda suke tunani kaga Allah ta'ala cewa mu samu natsuwa zuwa gare su bai ce mu natsu tare da su ba dan ya nuna man natsuwar mai tsawoci natsuwar ta tafi nesa ba natsuwa ce ta yau ba ba natsuwa ce ta wani dan lokaci ba a tun daga ranar da ka auri mace to ka samu natsuwa zuwa gare ta har ranar da Allah subhanahu wataala zai kawo rabuwa tsakaninka da ita ko dai rabuwa ta aure ko kuma rabuwa ta mutuwa ko kai ka mutu ka barta ko kuma ita ta mutu ta barka natsuwa ce doguwa za ka samu farin ciki za ka samu kwanciyar hankali za ka samu natsuwa a cikin irin wannan rayuwar da ubangiji Allah subhanahu wataala ya shar'anta maka kai rayuwa ce wadda za ta tabbatar maka da hutawa za ta tabbatar maka da farin ciki da dukkan ma'anonin hutawa da dukkan ma'anonin farin ciki saboda haka kowane ɗaya daga cikin ma'aurata yana samu a cikin abokin zaman shi yana samun hutawa a lokacin da aka shiga cikin ainihi gajiya yana samun farin ciki a lokacin da aka shiga cikin damuwa mu sani cewa ya ku ƴan uwa musulmi asalin alaka ta aure tsayya tsakanin miji da mata alaka ce ta abuta mace abokiyar mijinta ce kamar yadda shi ma miji abokin mata shi ne haka Allah ta'ala ya ce wa sahibatihi ranar da mutum zai gudu daga abokin shi kaga mace abokiyar ka ce yanda kake da aboki a waje to haka ya kamata ita ma ka ɗauke ta abokiya ta zamanto abokiyar ka haka ita ma ta san cewa ba ta da wani aboki sai kai a rayuwarta tunda an riga an kulla maku wannan rayuwa ta aure rayuwa ce wadda take sabo kauna take sabo hidda kewa take sabo haɗin kai tsakanin ma'aurata irin wannan rayuwar irin wannan alaka ta auratayya alaka ce wadda take da zurfin wato tana da zurfin sayu sayinta sun tafi nesa ƙasa kamar yadda muka ce litaskunu ilayya wato natsuwa ce mai tsawo to haka ma wannan rayuwar rayuwa ce mai dogon zango rayuwa ce kyakkyawa rayuwa ce da Allah yake so rayuwa ce da duk abin da kai a cikinta don Allah Allah subhanahu wata'ala sai ya baka lada duk abin da kai ka sani cewa ba wahala kake ba ba aikin banza kake yi ba kana ibada ne ibadar da ubangiji Allah subhanahu wata'ala zai baka lada a kanta kamar yadda maki alaihi salatu wassalam ya gaya masa da dan abi waqas radiyallahu ta'ala anhu yace ka sani cewa ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba kana neman yardan Allah da ita face sai Allah ta'ala ya baka lada akan ta har ma abin da zaka sanyawa a cikin bakin matarka sai ubangiji Allah subhanahu wataala ya baka lada akan shi haka kenan rayuwa ce ta ibada ba rayuwa ce ta zaman banza ba rayuwa ce wadda ake samun lada ake samun albarka ake samun alkhairi ake samun tabbatar da san Allah da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin ta kenan bai kamata irin wannan rayuwa mu ainihi wasa da ita ba rayuwa ce fa kusan Allah ta'ala ya maida ta kamar kai kadai ne ma kake rayuwa to tunda kai kadai ne ka san ko ba yadda za ka saba ma ranka Allah ta'ala ya ce, Hunna libasun lakum su mata kaya ne gare ku, kaga ba ka yi rayuwa babu kaya, to Allah ya nuna ba ka yi rayuwa babu mace. Wa antum libasun lahunna kuma maza su tira ne kayan sawa ne ga mata, su ma ba yadda za a yi su rayu ba tare da ku ba. saboda haka kenan kowa ya san cewa lokacin da yake da iyali to tamkar yana rayuwa ne shi kadai fa abinda za ya yi din nan shi za ya ma iyali shi abinda ba ya so ya yi to ba zai ma iyali shi ba wannan kaɗan daga cikin fa'idodin da ke cikin rayuwar zamantakewa tsakanin ma'aurata kenan banda abinda irin wannan rayuwar take haifarwa take samarwa na ainihi samo tarbiyyar ɗiya maza da mata da kuma kulawa da ƙananan yara da waɗanda suka tasa a cikin rayuwar da take ƙarƙashin inuwa ta uwantaka wadda take da tausayi da kuma ubantaka wadda take da wahala uwa ta tausaya ma diya ta kula da su ta tarairaye su ta lallabe su ta koya musu tsafta ta koya musu tsarki ta koya musu duk wani abu wanda yake alkhairi ne a cikin rayuwarsu a zaman gida kai kuma kana can waje kana fafataka ka nemo nan ka nemo nan tayin halaliya domin ka kawo ma iyalinka su samu tarbiyya kyakkyawa su samu farin ciki su samu izza a cikin rayuwarsu ba tare da sun kaskanta ba haka rayuwa take to irin wannan yanayi na rayuwa ka gaya mani in an bi irin tsarin Allah subhanahu wataala da ya tsara mana mu rayu rayuwar aure ka gaya mani irin tsari na iyali mai girma kamar tsarin addinin musulunci babu shi ba inda zaka samu rayuwa mai dadi matukar dai ba bai Allah subhanahu wataala a cikin ta ba mu sani cewa ya ku jama'a ita alaka ta auratayya ba alaka ce ta duniya tsantsa ba ba wata hulɗa ce irin ta kawai duniya ce ba aka zo a sha ba ba alaka ce ta sha'awa ta dabbanci ba alaka ce ta rai alaka ce ta imani alaka ce da Allah ta'ala ya kulla ta tsakanin miji da mata kenan ba alaka bace wanda zamu wasa da ita ba zamu wargi da ita alaka ce wanda Allah subhanahu wataala da manzon shi suka kulla a tsakankaninmu ma'aurata kenan alaka ce mai girma alaka ce mai daraja lokacin da wannan alaka din za ta zama ingantacciya za ta zama alaka ta gaskiya to a wannan lokacin alaka za ta ci gaba da dawwama tsakanin ma'aurata har zuwa ranar lahira ko da a mutu har zuwa ranar lahira kamar yadda Allah ta'ala ce jannatu adlin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim aljanna ce ta dawama za su shiga cikin ta da duk wanda ya gyara daga cikin uwayensu da duk wanda ya gyara ya zama mutunan kirki salihi daga cikin matansu wa dhurriyyatihim da kuma zuri'ansu ƴaƴansu da jikokinsu da kamakunnansu Allah ta'ala ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku suna shigowa akan mutanen da suka rayu rayuwa ta aure kyakkyawa suka rike alkawuran Allah subhanahu wataala da alkawuran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka rike dokan Allah subhanahu wataala ta kowace koba daga cikin koyin aljanna suna gaida su suna ce masu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata gare ku bima sabartum saboda kun yi hakuri fa ne ma uqubad dir to ma da lada karshen gida gida na karshe wanda da gare shi ba za ka ƙara shiga wani gida ba kuma ba za ka soka zanna wani gida ba banda wannan gidan saboda gidan aljanna gida ne da an riga an shirya maka shi duk abin da kake bukata akwai duk abin da kake sha'awa duk abin da kake so to Allah ta'ala ya shirya maka shi a cikin aljanna wa fiya ma tashtahihi lanfusu wa taladdu la'yun Allah ya ce a cikin aljanna akwai abin da rayuka duk suke sha'awa gaba daya akwai abin da idanu suke so su gani su ji dadi duka Allah ta'ala ya tattara shi a cikin aljanna walahum ma yashtahuna duk abin da suke sha'awa duk abin da suke so duk abin da suke marmari to Allah ta'ala ya ba su a gidan aljanna kuma Allah ya ce la yabghuna anha hiwala ba su neman tashi daga gidan aljanna ba irin gidan duniya bane da zai tsoho ya kore yayi kura yayi dauda yara da su bata maka shi gida ne wanda bai kura bai dauda bai tsuwa bai lalacewa kuma Allah ta'ala ya shirya maka duk abin da kake so har inda babu karshe a rayuwarka ba za ka yi ƙarshe ba za ka mutu ba Allah ya ɗauke wani abu wanda ake ce ma ƙarshe a cikin rayuwarka to wannan kuma ba za a same shi ba dole sai an yi rayuwa ingantacciya sai ma'aurata sun yi rayuwa mai kyau sun yi rayuwa wanda Allah subhanahu wataala ya ce a yi duk abin da yake ba mu wahala duk abin da ke kawo tsaniya a cikin rayuwarmu yake kawo rashin fahimta tsakaninmu yake kawo fada yake kawo yaji tsakanin miji da mata duk rashin biya ne ga dokan Allah subhanahu wataala duk rashin biya ne ga dokan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da mun bi dokan Allah subhanahu wataala to za mu zauna lafiya ومن يتق الله يجعل له مخرجا duk wanda ya bi dokar Allah ya ji tsoron Allah a cikin rayuwar shi da shi da iyalin shi da shi da mutane da shi da makwabta da shi da iyaye da shi da dangin shi ya ji tsoron Allah cikin kasuwancin shi ya ji tsoron Allah a wurin ilimin shi a wurin neman ilimin shi a wurin shugabancin shi duk komi da komi abin da ke sa abin ya inganta ya yi daɗi ya yi albarka alkhairi ya tabbata a cikin shi shi da yin tsoron Allah Allah ya sanya mu cikin masu tsoron shi Allah subhanahu wataala ya sanya mu managarta a rayuwarmu da mu da iyalanmu Allah subhanahu wataala ya kore mana shaidanun mutane da aljannu a cikin rayuwarmu Allah ka tabbatar da albarka da alkhairi a cikin rayuwarmu Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabanninmu Allah ka ƙara gyara mana su ya Allah Allah ka ƙara gyara mana su ya Allah ka sa musu tsoron ka ka ya Allah ka sa duk abin da za su yi za su yi domin amfanin mu ya Allah abin da ake kulla musu na makirci da kaidi da makarkashi ya Allah ta'ala ka yi wati da shi ya Allah Allah ka maida mu masu kulla shi zuwa gare su ya Allah jami'an tsaron mu da inda suke Allah ka kare mana su Allah ka tsare mana su ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah Allah ka shirya da su shirya addinin musulunci ya Allah Allah ka raba su da lalacewa ya Allah Allah ka ba su ilimin addini da na duniya waɗanda za su amfanin addinin mu da al'umman mu da kasan mu gaba da ya Allah Allah ka sannanta mu Allah ka samu zaman to tsintsiya madaurin ki da ya Allah Allah ka kara mana hadin kai tsakanin mu ya Allah Allah ka raba mu da kece da bakin ciki tsakanin mu ya Allah Allah ka raba mu da rabo kai ya Allah Allah ka kara mu musulunci daukaka da girma ya Allah Allah ka kara mu kafirci kaskanci da wacewa ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri ka raba mu da yunwa da talauci Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka yaran mu da suke shirin shiga jarabawa ta bakka ya Allah ka ba su sa'a ya Allah Allah Allah ka ba su sa'a ya Allah Allah ka sa bani su ba da mamaki ya Allah Allah ka sa mafi yawan samu wannan jarabawa ya Allah Allah ka sa a yi godiya da yabo gare su a wannan shekara ya Allah Allah ka sa abin da ba a samu ba raba bana a same shi mai tarin yawa ya Allah Allah ka taimaka masu ya Allah Allah ka sauƙaƙe masu wannan jarabawa ya Allah duk wahalar da ke cikin ta ya Allah ka jaye masu ita ya Allah Allah kai mai iko ne a bisa dukkan komai ya Allah Allah subhanahu wataala yaran mu da suka samu biribi ya Allah ka samu biribin su albarka ya Allah waɗanda suka suka rasa kuma Allah ka ba su hakuri ya Allah Allah ka maida musu da abin da yafi alkhairi daga abin da ba samu ba ya Allah marigayen mu Allah ka ji kansu da gafara da rama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gidan aljanna marasa lafiyan mu suna nan ko suna gida ko suna asibiti suna jiya Allah ka ba su lafiya Allah ka tashe su ya Allah Allah ka tashi kafadin su ya Allah Allah ka sa wannan jiya da suke ta zaman to kafara a gare su ya Allah ya tsaye da sallah Bueno. Bueno. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة Allah.